أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwana mata waɗannan fuskoki masu albarka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
barkan mu da haɗuwa a wannan safiya ta laraba goma ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda shine daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan bisa wannan majalisi da ake gudanarwa a wannan wata mai albarka muna tafiye a cikin surar mu mai albarka surar Yusuf wanda yau in ba manta ba shine zama na biyar a cikin bibiyar ma'anonin wannan sura mai albarka bisa abin da yake ya zo a Alƙur'ani ingantacciyar suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fashin baki da maganganu na malami zaman da ya gabata lokaci ya shi mana akan aya ta goma sha bakwai fadan Allah madaukakin sarki ya faru ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusuf inda mata'ina fa anta lahu al-zikr wama anta bimu'minin lana ولو كنا صادقين هذه ديون اللوكشي ولا نبع اللوكشي يجمعنا tun daga farkon tura muna tafiyar tarihin annabi Yusuf alaihi salam da kuma abin da yan uwansa suka shirya masa da zartar da wannan al'amari da kuma dawo zuwa ga mahaifinsu suka sanar da shi cewa ga abin da ya faru bisa abin da yake su sun san ba shi ne hakikalin abin da ya faru ba da haka za mu ci gaba da jin tattaunawarsu tsakaninsu da mahaifinsu bayan aukuwar wannan al'amari da suka لا ترجع النبي إلا النبي يوسف عليه السلام أن يكون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana a cikin wannan sura mai albarka waja'u ala qamisihi bidamin kadhib yan uwan annabi Yusuf alaihi salam da suka yi wannan dawa ga mahaifinsu suke gaya mashi cewa ga abin da ya faru da ɗansa kuma masoyinsa mafi soyuwa a gare shi cikin ‘ya'yansa ma'ana annabi Yusuf na cewa sun tafi suna tsiri sun bar shi kyarkeci ya kai mishi farmaki wanda ya cinye shi don haka babu shi kenan babu rayuwar shi tunda sun dawo babu shi. To cikin su tabbatar da wannan abin da suke ikirari ko suke so su nuna mahaifinsu cewa ga fa hakikanin abin da ya faru shi ne Allah madaukakin sarki yake ba da labari yake cewa waja'u ala qanitihi bidamin kadhib sai suka zo a tare da rigar annabi Yusuf alaihi salam akwai jini wanda yake jini ne na ƙarya na'am jini ne a zahiri cewa gashi an gan shi kalar jini amma da a wasu cewa jinin annabi Yusuf ne to wannan ƙarya ne qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil sai mahaifin nasu ya ce da su bayan ya ga wannan riga bal dawwarat lakum anfusukum amra lallai zuciyar ku ce ta shirya muku wani abu ta shirya muku wani al'amari ma'ana bai nutsu da abin da suka zo da shi na hujja ba fa sabrun jamil dan haka ni ba ni da abin da zan yi illa in yi haƙuri haƙuri mai kyawu haƙuri nagari haƙuri wanda yake cike da juriya da fawwala wa Allah madaukakin sarki lamarinsa wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda dukkanin al'amura suke komawa a gare sa, don haka Allah maɗaukakin sarki shi ne mai taimako na ko mai taimako akan abin da kuke wasaftawa dinnan akan abin da kuke da a wasa akan abin da kuke ba da labari al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi da yake a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa waja'u ala qamisihi bi damin kadhib sun zo da riga wadda akwai jini na ƙarya a ciki ai makdubun muftara kirkirarre kuma wanda ƙarya ce la asasa lahu min as-sihha bai da wani tushe wanda za a ce wannan jinin da suka zo da shi na gaskiya ne yake wa hada min al-af'al allati yu'akkiduna biha ma tamalu alayhi min al-makina yace wannan aikin da suka yi yana da cikin ayyukan da yake nuna irin yadda suka cika zukatan su suka cika da makida ga dan uwansu annabi Yusuf yanda shedan ya dinga sassaka musu ga abin da za su yi fice a zancen ga abin da za su yi a yadda da su ba kowa ba ne yake iya yin laifi ya kokarin ba wa kansa kariya ya barin haɗa nan da can don kar a gane barin janyo can da haka shi yasa yake wannan yana nuna ma tamala wa alaihi min al-makida wa huwa annahum amadu ila sakhlatin fi ma dhakarahu mujahid wa suddi wa ghayru wahidin fadhabahuha yace abin da ya faru shine sun samu jariri ne na tinkiya ko na awaki suka yanka suka sanya jinin a jikin wannan riga suka ciwo da mahaifinsu ita kamar yadda as-suddi da mujahid da dayar dama daga cikin marwaita akan abin da shafi tafsiri suka faɗi cewa wannan shine aikin da suka yi wala taqu sa'uba yusuf bidamiha suka cakuɗa rigar annabi yusuf alaihi salam da wannan jinin dabba da suka yanka muhimina anna hadha qamisuhu alladhi akalahu fihi al-bayt suna masu kokarin wai su nuna cewa wannan shine jinin annabi Yusuf alaihi salam da karkeci ya cinye shi wa qad asabahu min dami ai ga ma rigar jini ya taba ta walakinnahum nasau an yakhriqu sai dai kash sun manta rigar suka bar ta lafiya lau bas yayya ga ta sun ci kuda ta bayan da za a ce gashi an sha fama ne kafin ta cin mai ai bayan da za a ce a kura ko wani naman da ya cinye mutum amma riga a gari ga shi lafiya kalau kawai sai jin to ya ake ta saba shi ba sai yi ba da haka sai suka manta da su yi wannan falihada lam yarji hada sahih ala nabiyillahi yaqub saboda wannan abin da suka ya kuce musu guda ɗaya na barin rigar annabi Yusuf lafiya lau kuma ba abin da ya same ta sai mahaifinsu annabi yaqub alaihi salam ya ji wannan hujjar da ta kawo bata zauna mishi a zuciyar shi ba بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبهم عليه sai kawai ya yi musu magana wadda take ya nuna cewa bai yadda da su ɗari bisa ɗari a kan abin da suka zo saka ba ina ma shakka ina tunanin wannan abin da kuka zo ka faɗa kuwa gaskiya ne shine sai ce bal sawwarat lakum anfusukum amma ku je dai kawai abin maganar a haka tunda zuciyar ku ta raya muku wani al'amari wanda aka gaya wa haka kan aiko ba ce ba a yadda da shi ba an nuna mai ne ba a yadda da shi ba su ma da kansu sun sani shi yasa yake fa sabrun jamil ai fa sa'firu sabran jamila zan yi hakuri hakuri mai kyawu ala hadha al-amri alladhi ittafaqtum alayhi akan wannan ake da kai ittifaki akan shi domin tunda suka zo baki guda wani bai musa ba wani bai ce ba haka ya faru ba wani bai ki biyowa a zo a yi wannan bayanin ba tare suka zo to ya sani sun yi ittifaki ne akan al'amarin hatta yufarrijahu Allah bi aunihi wa nusrihi har Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita akan wannan al'amarin shi tun taimakon sa da tausasawa ma'ana ga shi dai ya san akwai abin da aka shirya an kawar da wannan ɗaya aka yi da shi ne ya faru ne ya faru bai sani ba amma yana da kyautata zan cewa Allah madaukakin sarki zai kawo mafita da ludufi akan wannan al'amari da suka zo suka yi da'awar shi suke cewa ga shi ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa a faɗarsu kyarkeci ya cinye shi. A kan faɗin Allah maɗaukakin sarki bal sawwarat lakum anfusukum ibnu jarir as-sabri rahmatullahi alayhi da imam al-qurtubi suke cewa qala yaqub mukazziban li awladihi fi ma za'amu min akli adh-dhi'b li yusuf laysa al-amru kama da'aytum yake cewa suke cewa nabiyullahi yaqub alayhi salam ya gaya ma wa ‘ya'yansa wannan kalma ne, bal tsawwarat lakum an fuskun saboda ya nuna musu cewa al'amarin fa ba fiye da kuka yi da'awa ba ne ba kaɗai a fatar baki. Ba wai kawai kun gaya min shi kenan zan hau kawai in zauna ba ne, bal bayyana lakum an fuskun amra. zuciyarku ta kawata muku wani al'amari wanda a hakikani mummuna ne amma sai ne zuciyarku ta kawata muku shi ta nuna muku shi shine mafita shine hanyar da za ku bi ta bulle muku shine hanyar da za ku bi ku samu abin da kuke so domin zuciyar kuma da gaskiyar haka dai ta ce ya kulu lakum waje abikum ku kawar da shi shikenan sai zuciyar mahaifinku ta kadai ta fuskar mahaifinku ta kadai ta gare ku waye ya sa su wannan al'amari ko zuciyar ce ta kawata musu haka da haka sai yake maganan bal sawwalat lakum suka ce yana nufin bal zayyanat lakum anfusukum amran fi sha'ani yusuf ghayra ma tasifun sabanin abin da kuke yanzu wasaftawa malamai suka ce a wannan gabar da bai yadda da su nan ba ya yi amfani ne da karina ma'ana wasu abubuwa wanda suke za su zo domin su tabbatar maka da hasashen da kake yi akan wani abu da kaji kana shakka a cikin zuciyarka game da shi ko ba a da tabbacin shi amma sai a ce kai tun da kaza ya faru to akwai zato mafi rinjaye kaza ne zai faru da haka qara'in din da annabi yaqub alaihi salam malamai suke cewa ya lura da su ko ya yi aiki da su gurin tabbatar da ƙaryar ƴaƴan shi shine na farko ru'ya Yusuf mafarkin da Annabi Yusuf alaihi salam yayi ya gaya mishi ya sanar da shi wanda wannan mafarki ya nuna cewa wata fadila ce da Annabi Yusuf yake da shi akan ƴan uwansa da haka ya san cewa akwai wani al'amari da zai faru da shi wanda Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka sha'anin shi sama da su kuma ba zai samu wannan al'amarin cikin sauki ba na biyu shine salamatul qamis samuwar rigar dan a lafiya lau na uku kuma da suka kama kansu suka ce wa ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqin mu mun san ba za ka amince da mu ba ba za ka yarda da mu ba ba za ka amintu da abin da muka gaya maka ba ko da kuwa da gaske miki idan da ka cewa haka ai ka nuna cewa me ƙarya take da haka sai malamai suka ce waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da annabi yaqub alaihi salam ya sanya su a matsayin ƙarina da yasa ya gane cewa waɗannan ‘ya'ya nashi abin da suka faɗa ba haka bane ba da haka sai Allah madaukakin sarki ya rufe wannan aya da faɗin sa wallahu almusta'an ala ma tasifun Allah kuma shine mai taimako game da abin da kuke siffantawa Ibn Kathir rahmatullahi yace ai ala ma tazkuruna min al-kadhib wal muhal akan abin da kuke ambatawa na ƙarya da ma kwata kwata ma kawai wannan abin ba mai yiwuwa bane ba a ce an cinye mutum kuma rigarsa tana nan lafiya lau وأي بالله أستعين على ما تذكرونه من الكذب إنا نمن شيء مقوم ألا من أكتب تفكيد آغا جنس أكان أبن دوكي أمبتا وانا كريا وندنينا سن باهك بنينا أولا غبا kun ce a wannan aya abubuwa kamar haka nake so mu maida hankali a kansu na farko shine kuma mafi muhimmanci wanda yake ya kamata a ce musan me ake nufi da shi shine sabrun jami me ake nufi da kyakkyawan haƙuri haƙuri mai kyawu haƙuri nagartacce na'am haƙuri kyakkyawan ɗabi'a ce da addinin musulunci ya umarni da ita ya faɗaitar da ita Allah madaukakin sarki ya tanadar wa bayan sa masu haƙuri la dabila adadin da shi kaɗai ya bar wa kansa sani inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab sannan ya yi wa bayan sa mu'minai umarni da haƙuri a bigire daban-daban a cikin alƙur'ani يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فإنكم يانون شواينا تارد من فهقولي إن الله مع الصابرين تو بصفة عامة هقولي صفة شيني أو أماني كأنا هنا أكتي فصبر جميل haƙuri wanda yake kyakkyawa ce daga cikin maganganun da malamai suka yi akwai asar da aka hakaito daga mujahid yake cewa as-sabr jamil alladhi la jaz'a fihi abinda ake nufi da haƙuri mai kyawu shine haƙurin da babu raki a cikinsa babu mita a ciki babu waiwai ma'ana mutum zai kame bakinsa daga cewa na yi haƙuri na juri na yi kaza kai ta mita kyakkyawan haƙuri shine wanda ma'abucinsa ya kame harshensa daga firta irin abin da ya na juriya ko na sadaukarwa ko na kawaici ko na tahammul akan abin da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi ko kuma wani daga cikin bayi suka yi mishi wannan abin Allah ya sa cewa wannan wata jarabawa ce a gare shi da zai ji babu daɗi to in yi haƙuri ba zai yi nita ba ba zai yi raki ba ba zai ce wai wai ba a bisa maganar mujahid rahmatullahi alaihi yayin da kuma akwai wannan al'ibni hibban yake cewa qala sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi fa sabrun jamil cewa me ake nufi da faɗin Allah madaukakin sarki fa sabrun jamil fa qala sabrun la shakwa fihi abinda ake nufi da sabrun jamil shine haƙuri wanda babu kai kuka a cikin ma'ana Allah madaukakin sarki ya garace ka da ko ciwo ne ko damuwa ce ko rashin lafiya ne wani abokin zamantakewa ko mu'amala wanda yake yana musguna maka cikin abin da yake abu ne da yake so ta zuciyar dan adam to la tashku kada ka kai kuka ko ka kai kara gurin wani inda ake so ka kai karan ka ko ka kai kukan ka shine gurin wa Allah madaukakin sarki wannan hadisi ne mursal da haka abin da ake so mutum in sai ya haƙuri ya haƙuri wanda yake cike da yadda da sakankancewa da miƙa al'amuransa ga Allah madaukakin sarki. sannan kuma akwai magana da Imam Ibn Kathir ya kawo daga Abdul Razzaq qala samri an ba'd ashabi annahu qala thalathun min as-sabr abubuwa guda uku suna daga cikin abin da yake tabbatar da cewa mutum yana da haƙuri kuma ya yi haƙuri haƙuri mai kyau Allah ta haddith bi wajhi kada ka ba da labarin abin da yake damu kusan ba kowa yake cewa wannan marhalar ta haƙuri ba subhanallah wala bi musibatin kada ka bada labarin wani ibtila'i da Allah madaukakin sarki ya doro maka duk inda kika zauna sai kin nuna an yi mijina kaza kishiya ta kaza ƴaƴa na kaza ko ina gudun bada labari ya kuwa yake kai wa kara wala tuzakki na kada ya zamanto kana tsarkake kanka in ba dan ni ba ma ai ba dan ni din bace wannan abu ma wa ma zai ci wannan abu wannan ko da kin yi hakuri kin jura abin amma da cikin kisa ta cewa kin yi hakuri kyakkyawa Imam Bukhari rahmatullahi alaihi idan ba mu manta ba ko a bara a cikin suratul Nur mun da muke sarkin kissar da ta faru ta hadisatul jin hadisin da aka rawaito daga Nana Aisha radiyallahu anha lokacin da al'amari ya cuɗe ya cuɗe me ta ce da dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta a gidansu a gaban mahaifanta ake cewa da ita me zaki ce akan wannan zance da ake yadawa da ta faɗi maganar da za ta faɗa ta take cewa wallahi la ajidu li wa lakum masalan illa kama qala abu yusuf wallahi ban samu wani abu da zai zama to mana misali da za mu dora bikiran mu akai yanzu a wannan yanayin da muke ciki ni da ku ba illa kamar yadda mahaifin annabi yusuf ya faɗa fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun zan yi haƙuri haƙuri wanda yake kyakkyawan haƙuri Allah madaukakin sarki kuma shine mai taimako akan abin da kuke sifartawa da haka wannan shine abin da ake nufi da asabrul jami kuma mu sani cewa tabbas hakuri yana da cikin ibadu da ba kowa Allah madaukakin sarki ke azurtawa da shi ba sannan kuma kaiwa irin wannan mataki din ne zaman ko mutum ya kai wani geji na haƙurin da ba zai yi nita ba ba zai yi shakuwa ba ba zai yi waiwai gaskiya sai wanda Allah madaukakin sarki ya dace da su a cikin bayi Allah madaukakin sarki ka sa mana da rabu al-imam ibn ashur rahmatullahi alayhi yake cewa akan fadin Allah madaukakin sarki wallahu al-musta'an ala ma tasifun atqun ala jumlati fa sabrun jamil sai ce jumlar fa takunu muhtamilatan lil ma'nayn al-mazkurayn wannan fadin cewa والله المستعان على ما تصفون ذات هي لو كان معناه ذاتي نفر كوشين من إنشاء الاستعانة أو الإخبار بحصول استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك يشفع لي هو إنشاء الاستعانة إني معنى إنا روحاً ألا مدوكة سركية أي مكان أكان أبن لكي وزبتها سوكا مش لاباري مي وهلا مي نوي أجرجيني ذاتي أزوشيا sai yake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi akan wannan labarin da suka zo mashi shi. Na biyu kuma sai ce awil isbari bi fusuli isti'anatihi billahi ala tahammul sabr ala zalik. Ko kuma a'a labari yake ba su Allah maɗaukakin sarki ne taimako na ne akan abin da kuka wasanta. Ma'ana ya san cewa yana da yaƙinin Allah maɗaukakin sarki ba zai kyale shi ba. أو أراد الاستعانة بالله ليوسف عليه السلام على الخلاص مما أحاط به ko kuma yana nufin cewa Allah madaukakin sarki mai taimakon dan uwan ku Yusuf ne akan wannan yanayi da kuka jefa shi a ciki to Allah madaukakin sarki ba zai kare shi kuma mun kalli waɗannan ma'anoni gaba ɗaya da Imam Ibn Ashur rahmatullahi alaihi ya kaza mu ga dukkan su sun dace da muƙamin da ake ciki da kuma wanda yake furta magana mukamin da ake ciki shine mukami na jarabawa ana bikiri na ibtilai sannan kuma bikirin shine a matsayin shi na annabin Allah subhanahu wataala dan haka cikakken imanin sa da yakinin sa ya ba sa dama zai ba sa dama a zuciyar sa cewa lallai zai roƙi Allah madaukakin sarki ya taimake shi lallai yana sa ran Allah madaukakin sarki zai taimake shi bal ma yana da tabbaci akan Allah zai taimake shi kuma zai taimake shi domin yanayin da suka shiga yanayi ne na ibtila'i da Allah madaukakin sarki bai kare ne da tun bayan sa kuma a cikin haka sai mu fara fahimtar yadda kamar yadda hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa hakuri a jarabawa idan ta zo a yanayi na farko shine hakikatan nan inna masabru inda sadmati kula lokacin da abun nan ya dace ka a farko an ka miki labari ne nauyi ne firgitarwa ne zafi to a yanda za ki karbi labarin nan akan na farko shine yake nuna mada ma'ana iya zurfin haƙurinki iya zurfin yadda da ƙaddara iya zurfinki da sallama wace a kan lamarin ubangiji amma sai kin yi firje-firje sai an taru sai an yi kadan Allah sai an miki wa'azin ƙasa an kafa mumbari duka sannan a samu a taro ki da yarkin su to kin ga bai zaman to an gaskiya da mafi kula din da aka fi so a ce musulmi ya samu ya same shi ba. Da haka a cikin waɗannan ayoyi tun daga ayoyin da muka karanta a satin da ya gabata a ƙarshe don har zuwa wannan wata ita ce kamar zamu ce maksa cikon maksa din na abin da ya faru na tattaunawa tsakanin mahaifin annabi yusuf alaihi salam da yan uwansa na farko tun daga fadin shi falamma zahabu bi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi har zuwa nan waja'u ala qamisihi bi damin kadhib har abin da suka zo suka ba ma wa mahaifin nasu labari duka da yadda tattaunawa ta kasance za mu fahimci wato shi umcin saƙawa Allah saboda su manufarsu shi ne laifi guda ɗaya shi ne su kawar da annabi Yusuf alaihi salam amma kalli yadda wannan ma'asiya da suka nufata ta sanya su sai da suka yi laifi nawa kafin su isa gare ta sai da suka yi yaudari mahaifinsu suka yi mishi kalmomi na roman baka suka yi ƙarya suka tabbatar wa da kansu abin da sun san cewa ba za su yi wannan abun ba kuma sun faɗa ne kaɗai a bakinsu. Suka je sannan suka aiwatar da haƙiƙanin abin da suke nufi din na jefa shi a cikin wannan rijiya. Sannan suka dawo suka zo suka ƙara yin wata ƙaryar ta daban saboda su rufe wancan laifin da suka yi. Sannan suka kashe dabba suka sanya jinin da suka dukkan gayan da laifi guda ɗaya ja musu ne. Laifuka da yawa da haka shi yasa malamai suke cewa a bisa wannan sai mu fahimci lallai azzam yana da shi'umci ma'ana sabon Allah maɗaukakin sarki yana da shi'umancin da mutum in bai yi da gaske bai fara guda ɗaya bai san inda zai tsaya ba sarki raina so ku ce ai abu ne guda ɗaya kawai shi da in kika shiga mafi karancin abin da za ki samu shine watakila ki saba da shi ki ta yi shi shi kaɗai da ba amma ne zai iya tsantsamuwa ya haifar miki da abubuwa da yawa na laifuka za ki ƙarya za ki ha'inci zaki cin amana zaki kaza saboda duk ki kare wani rashin gaskiya da ke da haka shi abin da ya fi shine mutum ya kaucewa sabawa Allah madaukakin sarki gwargwadon hali gwargwadon iya karfin abin da zai yi saboda idan ya fara ɗaya bai san iya ina wannan abin zai kai shi ba abu na biyu a fadin Allah madaukakin sarki wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'uruna Allah madaukakin sarki ya tausashi zuciyar annabi Yusuf alaihi salam a cikin wannan rijiya da wannan wahayi da ya masa nasarar da shi cewa zai kubutar da shi zai tseratar da shi kai ba ma wannan ba watan wata rana ma za ka gaya musu wannan al'amarin da suka yi maka da bakinka an ba shi bishara na ce akwai wani babban al'amari akwai kubutarwar Allah a tare da shi a cikin wannan jarabawa da Allah madaukakin sarki ya mishi sai wannan ya nuna cewa mai cikin hikimar ta Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi wannan wa'ayi ko cikin hikimomi shine ya zamanto yana kallon wancan abun na alkhairi da yake tsinkaya ko yake fatan ya riska sai ya ji wannan yanayin da yake ciki ya sauƙaƙa a gare shi shi yasa idan za mu yi junan mu gata in za mu yi junan mu adalci duk sanda Allah ya jarabci wani a cikin mu ko mu karan kawunan mu akan wani ibtila'i na rayuwa to a tunatar da mutum abin da Allah madaukakin sarki ya tanada masa na alkhairi in yayi hakuri in ya jure in ya biyar da wannan kadara akan yanda Allah da manzansa suka koya to kana da lada kaza hangen wannan lada hangen mafitar da sa rai da ita sai ya rage maka raɗaɗin da kake ciki na wannan yanayin kuma ka ƙara jin ka ƙara samun nutsuwa da aminci cewa Allah madaukakin sarki ba zai kyale ka ba kuma yana tare da kai kuma wannan shine bambancin wanda ya imani da wanda bai imani ba Allah madaukakin sarki ke cewa da masalan sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun jarabawar Allah madaukakin sarki akan ɗan adam baki ɗaya akan abin da ya shafi yunwa akan abin da ya shafi tsoro da rashin aminci akan abin da ya shafi rashi na rayuka an ware musulmi aka ce su kaɗai ko kuma da musulmi da wanda ba musulmi ba dukka kowa za ta iya samu amma bambancin wanda yake musulmi na hakika da wanda ba shi ba shine shi musulmi ya san idan ya haƙuri yana da lada sai ya ji ya jure shi ko wanda ba musulmi ba fa bayi ma tunanin wani da haka sai ta ihu ya ta kururuwa ya ta kasa ya ta kasa saboda ba abin da yake hangi da haka shi sallah maka kusan sarki ya tunatar da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuna jin zafi kuna jin radadi kuna shiga halin wahala to su ma fa haka suke yi kafirai su ma idan su ba bacci yake ba ba su fasa ba ba su dina ba kuma su ma suna jin wannan wahala inda za a sare su inda za a kashe wasu su ma haka ake yi amma bambancin ku da su shine وترجون من الله ما لا يرجون su suna fata daga Allah haka cikin sarki abinda ku ku kuna fata a kan abinda su ba su da fata a kan shi domin ku kuna sa ran cewa kun yi hakuri kun jure Allah haka cikin sarki zai tanda muku sakamako na alkhairi haka ya kamata musulmi ya kasance a cikin rayuwarsa duk da Allah ya jarabce shi da wani abu to ya dinga hango man da Allah haka cikin sarki ya tana dawo bayan waɗanda idan suka yi hakuri akan jarabawa su yi musu za su samu فانا شيء فانا على ما وكيل سرتي قال بل سولت لكم انفسكم امرا صبر جميل والله المستعان على ما تكون الايه ده يوم فتاش كانت هنا زان بيشان ده النبي يوسف عليه آه النبي يعقوب عفوا عليه السلام يعني ما ابدا الا ما وكيل سرتي اكن يتي مكيسا اكن يحب النبي الله كما in صح التعبير ذات شيء او النم الامه اكي او النم لوكاشن ba wanda ya kai shi yadda da Allah domin annabawa su ne mafi alkhairin al'umma su ne mafi ya falala to a lokacin shi ne mafi alkhairin al'ummar da suke rayuwa a wannan amma ya nemi agajin kanki to ni da ke da mu duka mu a zuwa ashe san da kake so ka yi haƙuri ko kai wani abu na alkhairi ko da kuwa a zahiri kana ganin wai akwai dalilan da za su karfafe ka ka nemi agajin Allah madaukakin sarki akan wannan al'amari da kake tunanin Allah madaukakin sarki ya jarabce ka akan shi kuma kake kwaɗayin kake fatan kai haƙuri domin komai yana faruwa ne bisa huwa cewarsa a imamun razi yake cewa akan wannan aya ce ce alma'ana anna ihdama yaqub alayhi salam ala sabr la yumkinu illa bi ma'unati Allah ta'ala abinda wannan wallahu almusta'an ala ma tasifun take nufi shine cewa annabi yaqub alayhi salam ya tafi kai tsaye gaba da zuwa ya haƙuri akan wannan jarabawa da Allah maɗaukakin sarki mishi ba za ta samu ba sai da ni taimakon Allah maɗaukakin sarki da anna dawa'i nafsaniya tad'u ila izhari jaza a zahiri a yanayi na dan adamtaka psychologically abin da ya faru yana kiran shi ne zuwa ga nuna damuwa yayi kuka yayi mita yayi waiwai saboda ne ɗansa da yake soyuwa a gare shi ne wannan abu ya faru a kansa wahiya qawiya kuma dalilan masu ƙarfi ne za su tashi haka waddawari ruhaniya ta yubu ila sabr wal ridha amma kuma spiritual a aspect da suke a tare da shi suna kiran shi zuwa ga cewa ya yi haƙuri ya yadda ya karɓa imaninsa da Allah madaukakin sarki yana kiransa zuwa ga cewa ya yi haƙuri ya yadda haka annahu waqa'at al-muharabatu bayna al-kufay yace kai ka ce yanzu wani yaƙi ne ya faru tsakanin ɓangarori guda biyu ga dalili mai ƙarfi da zai saka kai kuka kai waiwai kai nita sannan kuma ga dalili mai ƙarfi wato imani da Allah madaukakin sarki da yadda da shi da kuma zai saka ka yi haƙuri ka juyi fama lam tahsul i'anatu Allah ta'ala lam tahsul al-ghalaba in ba dan Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya mai agaji ba to galaba za ka samu saboda wannan bangaren yana da ƙarfi kuma wannan ma yana da ƙarfi amma a matsayin rauni na dan adamtaka wannan din sai ya iya ja amma tunda Allah ya taimake shi sai wancan bangaren ya yi zamanto ya ja ya yi zamo ya yi galaba ya ce fa qawluhu sabrun jamilun yajri majra qawlihi iyyaka na'budu wa qawluhu wallahu almusta'an ala ma tasifun yajri majra qawlihi wa iyyaka nasta'in iyyaka nasta'in yace fadin wannan jumloli guda biyu fa sabrun jamilun kyakkyawan haƙuri ya ce kai ka ce an ɗora shi ne a mizanin iyaka na gudu Allah madaukakin sarki gare ka ne kadai muke yin bauta da haka zan yi haƙuri saboda kai wa qawluhu wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah madaukakin sarki mai taimako ne akan abin da kuke sifantawa kamar ya ce wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman agaji da haka wannan fikafikan guda biyu ya kamata a ce duk sanda suka cikin fada wani yanayi to ya zama to su suke tafe da shi kina fatan ki samu ki rabauta da yin daidai amma kuma kin sallama wa Allah madaukakin sarki al'amarin sa kina neman agaji da taimako da gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace na malam
وجاءت سيارة فأرسلوا والده فأدلى جده قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin abin da ya faru a ɓangaren annabi Yusuf alaihi salam yanzu an gama da shafin ƴan uwan da mahaifin sun je sun isar da sako sun faɗi abin da za su faɗa na ƙarya mahaifinsu ya nuna musu cewa bai yadda da abin da suka faɗa ba amma a ƙarshe ya fawwala wa Allah madaukakin sarki lamarinsa to yanzu ne ya faru da annabi Yusuf alaihi salam bayan sun sanya shi a wannan rijiya da suka tafi suka bar shi وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلى دلوى yanda wannan dan uwana shi ga tona cewa mu tafi mu je mu jefa shi a rijiya ko wani ayari na matafiya sa zo wucewa sai su tsince shi a wannan rijiya su tafi da shi sai kuma gashi wannan al'amari Allah madaukakin sarki shi ya hukunta waja'at sayyaratun sai ga wani ayari na matafiya suka zo inda wannan rijiya take fa'arsalu walidahum sai suka aika mai ɗebo musu ruwa walidahum mana wanda zai je ɗebo musu ruwa inda ake sa ran cewa za a samu ruwa ma'ayari na matafiya suna tafiya an yana zango a wani wuri ruwa abokin rayuwar ɗan adam da aka sai suka tafi aka aika waɗanda za su je su je su nemo wanda za a yi amfani da shi sai suka tafi zuwa ga wannan rijiyar fa'adla dalmahu sai ya zira dubarsa abinda zai ebo ruwa da shi dalu ana cewa boki ana cewa ruwa duk wani abu da za ka yi amfani da shi wurin kamfato ruwa ko ebo ruwa da haka da ya je rijiya ai ba hannu zai samu ko da ya jira abin da zai ebo wannan da shi a cikin wannan rijiya qala ya bushra hadha gulam yana zira wannan igiya ko wannan abin guga a cikin rijiya annabi yusuf alaihi salam sai ya rike da haka yana janyowa a tsammaninsa nauyin ruwa ne yake janyowa yana fitowa da wannan guga sai ya ga yaro ne ya riko wannan guga ya janyo ta ya fito da ita ya ce ya bushra hada gulam kamar yanzu a hausance mu ce albishirunku ko ga abin da na gani da haka yana cewa ya bushra hada gulam sai yake nuna cewa yana kiran hankalin abokan tafiyarsa wanda suke gefe ko ta iya yiwuwa da waɗanda suka zo a tare da shi suka zo su ɗebi wannan ruwa a tare da shi da haka sai yake ce musu ya abin farin ciki na kun ga yaro na tsinta ashe yaro ne na kego ko na ciro daga cikin wannan rijiya don haka abin farin ciki ya same shi yana ganin ya samu ɗa daga sama wa asarruhu bi zara sai suka ɓoye shi a cikin kaya wallahu alimun bima ya'malun Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abin da suke aikatawa wa sharawu bi thamanin baqtin Allah madaukakin sarki yace kuma suka siyar da shi akan farashi tauyayye farashi ne arha mafi kasa farashi wulakantacce da bai taka kara ya karya ba darahim ma'dudatin dan wasu dirhamai ididdigaggu wa kanu fihi min az-zahidin sun kasance a cikin lamarin shi ba su damu da shi ba ma'ana suna tsantsani game da shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wannan shine tarjama ta kai tsaye ta waɗannan ayoyi abu na farko al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi yake cewa ya qulu ta'ala mukbiran amma jara li yusuf haythu alqahu ikhwatuhu annabi Allah madaukakin sarki yana ba da labarin abin da ya faru da annabi Yusuf lokacin da 'yan uwansa suka je suka jefa shi a cikin wannan rijiya wa tarakuhu fi zalika al-jubbi wahidan faridan sun bar shi shi kadai kallon kwal a cikin wannan rijiya fa makata fi bi'ri thalathata ayyam ya zauna a cikin wannan rijiya tsawon kwanaki guda uku fi ma qalahu Abu Bakr ibn Ayyash yace wanda ya faɗi wannan riwaya cewa ya zauna a cikin wannan rijiya tsawon kwanaki uku kafin waɗannan sayyara su zo na matafiya ya ɗauki tsawon kwanaki guda uku kamar yadda Abu Bakr ibn Ayyash ya faɗa يجي وقال محمد بن إسحاق شوف محمد بن إسحاق يجي لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك لوكاشن دي هو وانسا سوكا جيبا شا أشكي ليجيا يسوكا جيكا فيها أولن ينم سوكا كبر والنولي سوكا قوما جيسي سنع داكو ينظرون ما يصنع وما يصنع به سنع سوكا إدو سجن me zai yi wannan yaron da muka sashi zai kokarin ya ce zai fito daga wannan rijiya ko kuma wasu za su zo su ɗauke shi ko su same shi ko wani abu makamancin haka yayin da akwai wata magana ita kuma ta uku wadda al'imam ibn kasir bai kawo ta ba a cikin wannan kamar jerin gwanan maganganun wa qila kabiruhum huwa faqat man intazara ala annahu man qala la taqtulu yusuf a wata riwayar wasu malaman tafsirin suka ce a wanda ya jira kawai a cikin yan uwan ba wai dukan su bane ba babban su ne mafi girman su wanda shi ne dai ya ce la na kuru yusuf wanda muka ce an ce sunan shi ko dai yahuda ko a subhanallah shamrun mumtaz suka ce to a cikin su ne shi shi kadai ne ya tsaya sauran duk sun tafi saboda shi akwai wani nau'i na tausayi don haka shi sai ya zauna ya jira yake so ya gani ga abin da ya faru ala ayi halin waɗannan ihtimalat ɗin guda uku shine abin da malaman tafsiri suke kawowa sun ce ya kwanaki guda kan uku a ciki sun ce a ƴan uwan sun jira sai suka ga yadda ta kaya sun ce a ƴan uwa sun tafi shi kaɗai ne wannan ya tsaya fasaba Allah lahu sayyara dana madaukakin sarki ya koro masa wannan matafiya ɗin domin su zo bisa sanadin Allah ya yi dalilin fitowarsa daga cikin wannan rijiya fa nazalu qariban min tilka al-bi'r sai suka sauka suka kafa sansani kusa da wannan rijiya wa arsalu waridahum sai suka aika wanda yake zai ɗebo musu ruwa falamma jaa zalika albi'r lokacin da yazo cikin wurin wannan rijiya wa adla dalwahu ya zira gugarsa domin ya ɗebo ruwa ta shabbata yusuf wa fiha sai annabi yusuf alaihi salam ya rike wannan igiya din ya rike wannan guga din ya gamda ita fa akhrajahu wa stabshara bi sai ya fito da shi kuma yake bishara ya bishara ta ya abin farin ciki na haza gula ga yaro na tsinta ko ga yaro na samu wannan ana maganganu haka imam ibn kathir rahmatullahi alaihi ya kawo su a wannan gaba ta cewa waja sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahum wa qala ya bushra hada gula wa asarruhu bi sai suka sirranta shi a cikin kaya wata hausar malamai suka ce sai suka sirranta shi a matsayin haja da ba menene wannan sirrantawa da aka yi kuma suwaye suka sirranta ibn kathir ya ce ai wa asabahu alwarithuna min baqiyati sayyara abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da cewa asabahu bidara ai duk wa'innan wanda suka zo ɗiban ruwa da suka ga sun same shi sai suka ɗauke shi sai suka ya shi a cikin kayansu suka ji bari sauran matafiyan ko sauran ayarin su ga cewa sun tsinci yaro saboda suna ganin wannan ganima ce ta su da sun yi shaida sun ce wa tsinci yaro to ai in aka je aka tsira shi kowa ma zai kwashi rabar su kinga rabar ya yi yawa idan kuɗin ba za su samu mai sauki ba da haka sai suka sirranta shi وقالوا اشتريناه وتبعضناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركهم فيه إذا علموا خبره wanda ma suka riski ko suka tsinkayi ganin yaron a tare su ta ce ai siyan shi muka da muka je gurin ɗebo ruwa ne a rijiya mun siyo shi ne a matsayin bawa a hannun waɗansu mu ma yanzu kuma muna so mu tafi da shi saboda suna gudun kar a yi musharaka su a cikin abin da za su je su sai da wannan kuma cikin wanda suka kawo wannan riwaya akwai mujahid da asuddi kuma imam ibnu jarir al-tabari shi ma ya kawo wannan fassara akan cewa wannan shine abin da ya faru magana ta biyu da ibn kasir ya kawo shi ne wanda ya karɓo ta daga Abdullah bin Abbas fadin cewa wa asaruhu bidaha suka sirranta shi a matsayin haja wadda suka siyar yani ikwatu Yusuf ana nufin ba wasu bane suka sirranta shi su ikwatu Yusuf wannan dai yan uwana fa tunda mun ji dama a can farko akwai kaulin da aka ce sun jira ne ba su tafi ba da haka da waɗannan ayari suka zo suka yada zango suka tura masu ebo musu ruwa suna ciro shi sai suka bayyano dama sun fa- menene ake cewa sun sun yi bakam ne a gefe suna jira su gani. suna fitowa su ce abun wannan ai gawar mu ne namu ne don haka sai a ƙarshe suka tsida ma wa waɗannan wanda suka zo ɗiban ruwan shi ɗin sai ya zama wa a sarruhu sun sai da shi a matsayin haja shi annabi yusuf alaihi salam bai ɗaga baki ya ce ni ba bawa bane ba saboda yana tsoron in kuka tafi da shi ne kuma za su fara aikatawa da shi su ma kuma suna kallon sa tsaye suna jiran su ga me zai yi kuma bai yi wannan ba da haka ya kuwa Yusuf wa asarru sha'nahu wa qaddamu an yakuna aqamu wa qadama Yusuf sha'nahu ma khafa an yusilahu yana jin tsoron cewa kar su zo su kashe shi idan ya fito ya bayyana gaskiya wannan kuma ita ma magana ce da Ibn Jawzi ya kawo ta a cikin tafsirin sa da yayi shi ma kuma a ƙarƙashin wannan kuma ya ma fi tafiya akan wannan magana din ce saboda yakin ayoyin ya fi nuna haka na cewa sun sai da shi da haka shi wannan waris ɗin sai ya tafi yana ce mawa ayarin gashi na samu ɗa gashi na samu bawa kuma na samu shi fa ba a hudu magana ta uku ita ce an na hun sayyara hun labi na asabu yusuf a bidata a'a ba ƴan uwan bane ba ba su wanda suka zo suka tsince shin bane ba ma'ana wanda suka ciro shin gabaki ɗaya ayarin ne a san ruhu sai suka ɓoye shi a cikin kaya suka tafi da shi can nesa suka je can da shi gidan nesa ba don komai ba malamai suka ce sun ga yanayinsa ya nuna cewa wannan yaron ɗangata ne yanayinsa bai yi kama da a ce bawa ba ne ba shigarsa da yanayin jikinsa zai nuna cewa wannan ba bawa ba ne ba su sun san ba bawa ba ne da haka sai suka ɓoye shi a cikin kaya suka tafi da shi can da suka yi nisa suka isa garinsa misra sai suka sayar da shi a can ذاك شيء ألا يجي وأسروه بضاعة ابن عاشور وابن جزي تفسير أبي حيان جدا وكاونا فسرت شيء ثم أسروه بضاعة أنا لكم قال ما أبكي شيء والله عليم بما يعملون أي ألا ما أبكي سركي مثلي ne game da abin da ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam suke aikatawa, kuma masani ne akan abin da su ma wanda suka siye shi suke aikatawa, وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه الله madaukakin sarki ya isa kuma yana da cikakken dama da iko ne ya juya yadda al'amarin da yake faruwa a yanayin da yake faruwa da haka ganin damarsa ne ba wai ya koyi bane ba a gare sa al'amarin yana gani kuma ya sani amma ya bar wannan al'amarin yake faruwa walakin lahu hikmatun wa qadarun sadiq saboda Allah madaukakin sarki yana da hikima da yake so ya tabbatar a cikin faruwar hakan kuma yana da kaddarar da ya riga da ya tana da cewa wannan al'amarin haka zai faru wa tare da zalika da yamma na qaddara huwa qada sai bar hakan ya ci gaba da faru gashi nan na ji kake dan gata dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi amma gashi an zo an tsayar da shi a matsayin bawa Allah madaukakin sarki yace yana sanin abin da yake faruwa nan ya bar hakan ya faru ne saboda wani abu da yake so ya cimma na hukuncin sa ala lahu khalqu wal amr تبارك الله رب العالمين ابن كثير أديدي والنقباتي وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أشكي وانا مدنة أقوي كاين زنشي أقوي جن حنكلي أقوي كوت الزعوة أن محمد صلى الله عليه وسلم ده أشي صوت ده القرآن نم أدريش نشيوا ألا يا سمي يكي فاروا كما يند ألا يسم أبن دي فارجة النبي يوسف abin game da abin da ‘yan uwansa suka yi mishi ga shi nan a matsayin shi na ɗan sai da shi kamar haka Allah maɗaukakin sarki ya san abin da kake ciki da halin da kake ciki da abin da ‘yan uwanka ƙuraishawa mushrikan makka suke aikata maka da kai da sahabbanka Allah ya sani da haka ba ya manta da kowane ba ya bar hakan ya faru saboda wata hikima taka da yake so ya cimma kuma wannan kamar kai ka ce dukkanmu nan Allah madaukakin sarki yana sanar da mu ne yana ƙara ba mu wani tabbaci na cewa alimun bima ya'malun duk wani kulle kulle da wani matsi da wata damuwa da wani kunci da wani shiga yafi da za a yi Allah madaukakin sarki ya sani kuma ganin da masani bar wannan al'amari ya ci gaba da wanzuwa ko ya ci gaba da faruwa a haka kuma ran da Allah madaukakin sarki ya kawo mafitar to Allah madaukakin sarki zai kawo da kuma za a samu kyakkyawar aƙida matakar an da wannan ibtila'i zuwa ga hanyar da Allah madaukakin sarki ya kuma sai Allah ya ci gaba da cewa wa sharuhu bi zamanin baqtin darahima ma'dud sai suka siyar da shi akan farashi wulaƙantacce kaskantacce ma'ana abinda inda ma za a siye da shi din a bawa a daidai wannan lokacin to to da abin da aka siyar da shi bai kai abin da ya kamata a ce an sida ɗin saboda kawai Allah Allah ake yi a rabu da shi a nan ibn kafir ya ce يقول تعالى وباعه إخوته بثمن قليل وقد أنكم وانشم sabanin ra'ayin da aka yi a kan waccan wa asaruhu kuwa ake nufi ko sirrata shi da haka a nan ma wannan rarrabuwar ce za ta ƙara kewa baya wa ake nufi kun da shi kashi na farko shi ne wanda suka ce wa asaruhu dama ɗan uwan shi ne suka koya cewa wannan ɗan uwan mu ne suka fi da shi don haka a nan wa sharahu bi samanin wanda suka fi da shi zai zama suwaye ɗan uwan ne ne suka siyar da shi da kuɗi wanda yake takaitacce wanda bai taka kara ya karya ba domin albas kamar da ibn tafsir ya faɗa ce ruwan nan shine tauyayi gazawar abu akan yadda ya kamata a ce ya kai shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul jin wa man yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhan wala rahaqa duk wanda yayi imani da Allah madaukakin sarki to fala yakhafu bakhan kar ya ji tsoron cewa za a tauye mishi wani aikin alkhairi da yayi za a tauye masa wani ladan sa kare tunanin shi haka dan albaqtu shine tauyewa wa sharawhu bi thamanin baqtin sai suka tsayar da shi da kuɗi ko price za a ce ko farashi wanda yake tauyayye wanda bai ma ci a ce an fi da bawa a daidai wannan lokacin a irin wannan mai ce ai ya tsara an wasu bi thamanin duna qalilin kai ba ma kaɗan ba ƙasa da kaɗan shine kamar ka ce kasantaccen abu mafi daraja ta ƙasa to akan haka suka siyar da shi ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين amma kai duk da wannan kaskantar wanda suka mai da tsayar da shi akan farashi tauyayye kuma a haka ma Allah Allah suke su rabu da shi Allah Allah suke cinikin ya kare ayi gaba da shi saboda suna ganin tafiya da shi shine mafitar su ai laita lahum raghbatan fihi kwata kwata ba su da bukatuwa ke zuwa gare shi bal law su'ilu bila shay'in la ajabu kai inda ma fa an tarbiye su an ce ku ba da shi babu ko kucika da za su ba da shi kawai su ne saboda ba wai kudin bane ba damuwar su ne damuwar su ya zama su an tafi da shi kawai sun rabu da shi قال ابن عباس ومجاهد والضحاك ان الضمير في قوله وشروه عائد على اخوه يوسف ما لا كامنا cikin magabata a ilimin tafsiri wanda suka tafi akan cewa ana nufin ikhwatu yusuf alaihi salam sune waɗanda suka tsaye da shi din magana ta biyu shine waɗanda suke ganin annan ladina ba'u hum sayya wanda suka sayar da annabi Yusuf alaihi salam sune waɗannan matafiya din ba wai yan uwan annabi Yusuf ba su kan matafiya sun tsince shi su ko shi a cikin kaya sun tafi da shi da suka je su kuma a can sai suka siyar da shi cikin farashi mafi ƙasa saboda su sun san cewa wannan ba bawa bane ba dan haka su ma Allah Allah suke su rabu da shi kar ne ɗaya biyu samu sai suka karyar da farashin nan da na suka karɓi kuɗi suka bashi kuma an biyo samu kuɗi sun samu amfanin da za su samu kuma wa cikin malamai na tafsiri suka tafi kusa ka wannan magana akwai al-biqa'i da Abu Hayyan da Ibn Ashur rahmatullahi alaihim jami'an duk sun kawo wannan magana amma alal haqiqa kamar magana ta farko ta fi karfi saboda al-Ibn Kathir ya kawo maganganu ma'ana abin da yake tabbatar ko yake karfafa cewa shi a ganin sa cewa الضمير يرجع إلى إخوته سبودا إنما أراد أخذوا لا أولئك السيارة لأن السيارة استبشروا خيرا وخسروا وبضاعة سوء أي مثل يند سوء أي سوء منا سوء تنسى ميار وكيكاوة دا أنا أنا أنا أنا أي شيء كالسور باي دا أي شيء نشين صدا أي شيء كالسارة درجة ولو كانوا فيه من الزاهدين لما اشتروا دا يا ما تسكي دا يشي دا كتيسا سيدة بأسا شواشي أنا غنم وشروا الضمير يرجع إلى يوم النبي يوسف عليه السلام سوني وأنا suka siyar da shi suka kai shi kanu fihi min as-sahibin Allah ma kuma sarki da cewa kanu fihi min as-sahibin sun kasance masu kyamatar shi masu Allah Allah su rabu da shi shi ma dai zamu koma tushen waccan magana guda ko dai ya zama su waɗannan matafiya wanda suka tafi akan ra'ayin matafiyan ne suka siyar da shi to su ne suke Allah Allah su sai da shi din kamar yadda Ibn Kathir da Sa'i suka tafi akai wa ghayruhu a abuwan kamar yadda li'annahu yuriduna taqallusa min tummati sariqa suna kokarin su rabu da shi ne saboda kar a tuhumce su da cewa sun sado yawo sun ke da shi da haka sun wannan sa'ifa ta farko suna ganin as-sayyara su yayin da na biyu bainama dhahaba ibn jarir wa ibn kathir wa az-za'i wa ghayruhum an ikhwati yusuf hum alladhina كانوا فيه من الزاهدين ابن كثير da sa'adu duk suka tafi akan cewa a su fa dai suna nan akan ba sa cewa dan uwan nan su ne suka tsira shi da su ne masu kyamar shi ai da ma sun asali su a kyamar da shi suke akan cewa ya tafi ya bar su suke akan wannan yanayi da haka Allah Allah suke yi a karbe su kamar abin da ake cewa wai a raba ka da kaya nan da nan so suke su dai a siye shi a tafi da shi can da nisa sai zaman to burin su da manufar su ta ce da haka yanzu an sai da shi an tafi da shi can wani guri sai mu ji kuma ina ne aka tafi da shi kuma menene ya faru
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa qala alladhi ishtarahu min misra sai wanda ya zama to ya siye shi daga garin misra din nan yake cewa limra'atihi ga matarsa akrimi maswahu ki kyautata mazauninsa ki kyautata rufansa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ta iya yiwuwa ya amfanar da mu ko kuma mu riƙe shi a matsayin ɗa وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله يشيك مرحبا مكتب فترد يوسف في الأرض أبان أسا ولنعلمه من تأويل الأحاديث وما دم هو يردشي فسر المفرقين والله غالب على أمره ألا مدعو جلسكي شيني من رنجاي أكلم ننسى ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي لداما دبشكي متاني باسا غالي هذا Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan a cikin wannan aya yake gaya mana cikin irin tagomashi da tausasawa da yawa annabi Yusuf alaihi salam bayan ya faɗa cikin wannan jarabawa mai tsanani kuma sannan dama ya sanar da shi cewa akwai wani alkhairi yana tafi to ga shimfidar wannan alkhairi Allah madaukakin sarki ya fara inda ya haɗa sada wanda ya saye shi wanda ya zamanto uban gidansa inda siyar tsaye a kasuwa ta bayi a bisa ciniki na bayi da ya dauke shi sai ya tafi da shi gida wurin iyalinsa bai kai shi a matsayin bawa wulakantacce wanda zai je ya dinga bauta da aikin karfi da wahala ba sai ya mawa matarsa wasici a kansa na cewa i'tani bihi ki kula da shi na abin da zai ci na abin da zai sha na abin da zai tufata da shi mafarkinsa a kula da shi kulawa ta musamman duk inda mai gida ya kawo mutum a cikin gida ce a kula da shi to kai ka san ai ba kamar ka wanda zai ce ga bako ya zo bane bai yi wannan yana buƙatar a bashi wata kulawa ta musamman saboda ya fahimci akwai alkhairi a tare da wannan yaron yana sa ran da cewa wannan yaron zai zama wani abu na alkhairi shi yasa ya ce asa an yanfa'ana ina sa ran cewa zai amfanar da mu saboda yanayinsa da ya gani da kuma kyautata zaton da ya yi a tattare da annabi Yusuf alaihi salam ibn kathir rahmatullahi alaihi yake cewa wa kana da ishtara min misr azizuha wanda ya siya da wanda ya siya annabi Yusuf alaihi salam daga misr azizuha wa huwa al-wazir shine waziri a wannan lokacin a kasar misr kuma azizuha ya kasance mu shine wanda yake mai kula da tattalin arzikin ƙasar Misra, mulkin Misra a daidai wannan lokaci. Ya kuma ko daga nan an kala masa kusan sarki yayi wa Annabi Yusuf tani. Bai kai shi wurin jiga jiga har Ubangida ba, sai kai shi wurin Ubangida wanda yake mai dama. Abdullahi ibn Abbas an haka ko asar da gare shi wanda ake cewa sunan wannan Aziz Misra a wannan lokacin sai Sofiyar. Sai Sofiyar sunan shi kenan qafun qa'un fa'un ya'un ra'un sai Sofiyar. yayin da kuma akwai riwaya da ta daga Muhammad bin Ishaq cewa sunan shi Utufir bin Rufi wa huwa al-Aziz wa kana ala qada'in Misr shi ne yake kamar za ku ce yanzu a ce ministan tattalin arziki na kasa ko duk abin da yake na shige da ficen arzikan ƙasa da ya za a gudanar da ni ake samun kuma duka shi ne yake kula da shi sannan a daidai wannan lokacin sarkin wannan gari sunan shi arrayyan ibn walid sannan ita kuma wannan mata tasa wadda ake yi mawa wasicin akwai riwayoyi da suka zo na cewa sunanta ra'il bintu ra'ail da aka tsandar sunan mahaifinta yana shige ra'il bintu ra'ail yayin da wasu kuma suka ce a'a sunanta zulaiha wanda wannan shine fi shahara har a bakunan mutane na cewa sunan wannan mata wanda take matar Aziz Misr a matsayin sunan ta Zulaikha. Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an haƙiƙo asar daga gare shi wanda yake cewa aqratun nas talatatu. A cikin mutane mafi tsinkayar mutane ga abin da yake zai zamanto alkhairi ko zai kai ya kawo mutum uku ne. A fahimtar Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu aqratun nas annasi talatatu. mafi tsinkayen mutane ga abin da zai je ya zo wanda yake shi ya dace a yi ya ce to mutum uku ya ce na farko azizu misr wannan dai ministan tattalin arziki na misr din qala li imra'atihi da yace da matar ce aka yi masuwa ya yi tunanin ta wannan yara akwai sha'anin alkhairi a tare da shi bari mu kula da shi mai tattalin sa hangen nesa Sirasa shi ne mutum mai tsinkayi wani abu mai nisan zango wanda ake tunanin zai iya faruwa da ba kowa Allah madaukakin sarki yake ba wa wannan ba. Kusan za a iya cewa ya fi hangen nesa zurfi domin shi ba wani zallan hangen nesa ba ne da yana tsarin kaɗaituwa ne ga wasu bayan Allah kaɗaitattu da Allah madaukakin sarki yake ba. Sai ga mutum ya ce ina tunanin kaza haka kaza zai iya faruwa kaza ne zai zama kan sakamako ko kaza zai iya aukuwa sai bayan wasu can shekaru sai a ga wannan abin yana faruwa shi ake cewa firasatul mu'min tsinkaye da mumini sai wanda ni'ima ce da baiwa da Allah madaukakin sarki yake yi wa wanda ya ga dama cikin bayan dan Abdullahi bin Abbas bin Mas'ud Afwan radiyallahu anhu yake cewa afrasun nasi salasa mutane salasatul mutane mafi tsinkayar abu na alkhairi mutum uku ne na farko shine yace azizu min sabrinna saboda ya ce akrimi maswahu ya yi fitan alkhairi ga annabi Yusuf na biyu sai yace wal mar'atu allati qalat li abiha istajirhu inna khayra man istajarta alqawi alamin yace wannan mata wadda tace da mahaifinta istajirhu ya dauki annabi Musa a matsayin wanda zai yi mishi aiki na haya wanda zai dinga biyan shi inna khayra man istajarta alqawi alamin ta yi hasashen cewa akwai karfi da aminci a tare da annabi Musa dan haka za a samu alkhairi a tare da shi shi ta kwaitar da mahaifinta a kansa wa abubakar ne siddiq da kuma abubakar radiyallahu anhu da yayi ne ina takhlafa umar ibn khattab lokacin da yayi wasici da cewa umar radiyallahu anhu shi zai zamo khalifa bayan shi yayi aiki na hankali yayi aiki wanda yake cikin firasa da aka Abdullah bin Mas'ud ya hada su guda uku nan a matsayin sun yi aiki wanda yake ya dace da daidai yaqulu ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa وكذلك مكنا ليوسف معنى bayan wannan labari da Allah ya bamu na cewa an sayo shi an kashi gida an yi wasici da a kula da shi na cewa ta iya yi waye amfanar aunar tafidan walada ko rike murke shi a matsayin ta domin akwai cikin malaman tafsiri suka haka ita cewa wannan mata da mijinta ba su da yaya da haka yana ganin suka riki wannan yaro aka dace zai iya zamanto musu a matsayin tsada za su yi tabanninsa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa kadhalika makanna li yusuf fil ard kamar haka ne muka tabbatar da yusuf a banka ai kamar an qadna yusuf min ikwati kamar yadda muka tsiratar da annabi yusuf alaihi salam daga kaidin yan uwansa wa akhrajnahu min al jubbi muka kubutar da shi muka ciro shi daga cikin wannan kurazumar rijiya وصبرناه إلى وصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر sannan kuma muka tafiyar da shi muka seta shi har ya zama ya samu babban matsayi ya samu wani matsayi na musamman a gurin azizin misr kadhalika makkanna lahu fi ardi misr kamar haka ne muka tabbatar da shi a ƙasar masar hatta balagha fiha ma balagha har ya kai abin da ya kai da haka yanzu wannan Allah madaukakin sarki da ya ce makkanna li yusufa mun riga ma mun samar domin an riga an gama titin an dora shi akan abun mataki mataki kamar yadda ibn jarir rahmatullahi alaihi ya faɗi haka وهنا طبعا بداية التمكين معنى أنا مفرصني أنفى نونا من اللي مفارر tabbatar da shi da kafa shi da Allah madaukakin sarki ya shi ne an kashi wannan gida kuma ya samu gata bai zo a wulakance ba bai zo a wanda zai zamanto ya wahala ba yana zuwa wannan mahallin to ya kai mahallin da khatta lahu mustaqbal mustaqim yanzu kan an hawo wani saiti na wani abu da zai riske shi a can gaba wanda yake nikakke kuma zai samu alkhairi a ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya alƙawarta mishi tun farko sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith kuma dan mu sanar da shi abin da ya shafi fassarar mafarkai daukan ta'wil al ahadith din ba kuma ta ba mun riga da mun tattauna wannan matsala tun a farko na cewa ta'wil al ahadith wasu malamai sun tafi akan cewa fassarar mafarki ake nufi ma'ana mutane su kwanta su mafarki su zo su gaya mashi ya faɗa musu meye ma'anar abin da wannan mafarkin tafi wanda ibnu kathir akan wannan fassara ya tafi ibnu jarir tabari duk sun tafi akan wannan sai da kuma akwai malaman da suke ganin cewa a'a ba wai kawai fassarar mafarki ba ta'bir ru'a wa ma'ani kutub fassarar mafarki da sanin ma'anar littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar har ga manzannin da suke gabanin sa wanda imamu shaukani da allama as-sa'di da shinkiti a cikin littafinsa abuwa ubayan duk sun tafi akan cewa hadawar guda biyu tabirin ru'a ya kunshi abubuwa guda biyu da fassara mafarkan da sanin ma'anan littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar a manzanninsa wanda suka gabace shi wallahu ghalibun ala amri Allah madaukakin sarki shine mai rinjaye akan lamarinsa ai idza arada shay'an fala yuraddu wa la yumana wa la yukhalaf Allah madaukakin sarki in ya ga dama al'amari zai faru to ba wanda ya sai dakatar da wannan al'amarin ba wanda ya sai hana wannan al'amarin ba wanda ya sai saba wannan al'amarin abinda duk Allah madaukakin sarki ya ga dama yana kasancewa ne bisa ganin damansa bal huwa al-ghalibu lima siwahu Allah madaukakin sarki shine mai rinjaye ga wanda yake ba shi ba duk wani wanda yake gani yana da wani karfi ko yana da wata dama ko yana da wani kulle kulle ko yana da wani abin da zai amo muni da ka samu ne in muka ce za ta yi in Allah madaukakin sarki ya ga dama wannan abin sai ya faru sai ya faru kuma da ranka da lafiyar kana ji kana gani saboda wallahu ghalibun ala amri Allah madaukakin sarki shine mafi rinjaye a kan lamarin safa'alun lima yuridu Allah yana yin abin da ya ga dama ne yaf'alu ma yasha'u wa la yuraddu amruhu wa la yumana'u wa la yunaza'u fi ma aradahu kamar yadda Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya faɗa Allah kuma ya faɗa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah ne hukunci ba mai bayan hukunci Allah ce zai ci gyara zai rage zai gyara a'a inda Allah madaukakin sarki ya ga dama haka yake faruwa fa'alun lima yuridu وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون sai da dama daga cikin mutane ba sa gane wannan hikima ta Allah madaukakin sarki da dama muna cewa ai mun yadda Allah ne mai amma sai Allah ya aiko wannan al'amari kuma sai ka zo kana ta kici a kan wannan al'amari ka sani baka sani ba domin sani na hakika shine sani wanda zai kai ka zuwa ga yin aiki da wannan sani da haka shi sa da Allah madaukakin sarki ce wallahi wallahi walakin aktsara an-nasi la ya'lamun ibn kathir yace la yadruna hikmatahu fi khalqi ba su san hikimar Allah madaukakin sarki a cikin halittar sa ba wala talattufihi wa fi'lihi lima yuri da tausasawarsa da kuma aikata abin da ya ga dama tana ba su san me Allah madaukakin sarki ya adana na hikima a ciki ba shi yasa sai mutane su su take cikici da abin da Allah madaukakin sarki ya zartar na hukunci ko ya sanya na abin da yake faruwa yake faruwa sun jahilci cewa akwai hikima a ciki da Allah madaukakin sarki ya bar wa kansa sani kuma sun nuna hakikatan a aikata cewa lallai ba su sani ba domin inda sun san Allah madaukakin sarki abin da ya ga dama shi yake faruwa hakikatan kuma sun gudure haka to da sun sallama wa Allah madaukakin sarki akan lamarinsa akan duk kuma bigiran da ya faru ko ransu yana so ko baya so dole yanayi na lokaci za mu je siyanan insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku a cikin lada wanda kuma ne tun tikan harshe ko kuskure Allah madaukakin sarki ya ya ce mun kuma ya ankarar da mu wannan kuskurewa ta wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh